إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا يمتي نرانا الله دي درن لتنين يومنا عشرين دقيقة وطن صفر hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 18 ga watan tara shekara ta 2022 wannan kuma shine darasinmu na 32 a cikin littafin tariqus salihin ila rabbil alamin haka ne ko darasi na 32 na'am fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa mu daga cikin waɗannan nagartattun bayi da yake siffanta su ya kuma gafarta ma waɗanda suka rigaye mu daga cikin ƴan uwan mu baki daya za mu tashi a sabon babi da malai masa take da babu fadlu salatin tauba babin da zai magana akan falalan sallan tuba zai zo a gaba babin tuba mai zaman kansa wani ana maganar salloli ne sai ya ratsi da wannan daga ciki don ta dace da ɗaya daga cikin abubuwan da yake magana a kai amma da yana daga cikin abin da za mu amfana da shi kuma ba lallai ne hankalin mai je kansu ba shi ne da wannan babin da babin da ke gaban shi na sallan istikhara dukkaninsu an gwama su da al'amarin sallah duk ko abin da aka haɗa shi da sallah to wannan abin ba ƙarami ba ne a wurin Allah saboda duk wata shari'a da ke ban ƙasa mala'ika jibril ke sauka yi ma'annab sallallahu alaihi wasallam bayani a kanta kamar ramadana ya zo ya saukar da sha ramadana faman shahida min kuma shahara falyasum a ƙasa aka ce mai azumi suna da ana tambaya annabi sallallahu alaihi game da jaririn wata yace tsalunaka anil ahilla yi musu bayani wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayan ka game da abin da ya shafi jinin haila ce da su kaza ne amma da za a yi maganar sallah sai shi gaba ɗaya ka ɗauke shi aka hau da shi sama to kenan ashe duk abin da ya ratayi da sallah a wurin Allah ba karamin abu bane to yau sai gashi Allah madaukakin sarki ya ɗauki tuba ya haɗa ta da sallah ashe Allah na son masu tuba kamar yadda ya faɗa cikin alkur'ani inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin daga cikin jinsin mutane tara ko sha biyu wanda karara a Qur'ani Allah ya ce yana son su to akwai masu tuba a ciki masu tuba suna daga cikin waɗanda Allah yake so na daga cikin soyayyar shi gare su shine musanya zunuban su na laifin baya in suka cika sharuɗan tuban yanda ya kamata to za a musanya zunuban a mai da su lada kuma a ba su kyautar wannan lada ne Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul Furqan ya siffanta salihan bayi na gari wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna mun yi mun yi daura akan wannan littafin gaba ɗaya san ba kuma ta ba sifati ibadur rahman ai daga ciki ya faɗi wasu laifuka waɗanda yake nuna in dai mutum mumini ne na gaske baya yansu ko daga ciki walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar mumini baya shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq mu'mini bai kashe rai wanda take da haƙƙi sai da sai ba sai tare da kai haƙƙin kashe ta din kage yau duk wanda ko bayani ya bayar aka je aka kashe wani shi ma shiga cikin wannan aya da wanda ya dauki makamin yake kisa da wanda ya faɗi inda wanda za a kashe yake aka je aka kashe shi duk suna ciki dukkanin su zanubin su ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yaznun kuma ba sa zina wa man yaf'al dhalika kai duk wanda fa yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko su duka yalqa asama zai haɗu da kushi da narkon azaban wutan jahannam kun ga Allah wurin sarki ya shata layi amma sai istifna'i yayi to gaciya ya tsame wasu daga ciki yace illa wa ne man taba wa amana wa amila amalan salihan amma banda wanda ya tuba ya koma ga Allah tuba za mu zo babinta za a yi bayaninta da sharuɗanta amma takaice tubar da ake nufi yankewa daga zunubai mutum ya yanke daga laifi a lokacin da yake ba sai ya ga uwar banda ya yanke ya koma wurin Allah kuma komawa na gaskiya ya kuma kyautata rayuwarsa abin da ya masa saura a gaba a rayuwa to duk wanda irin wannan malamai suka ce ko da shedan ya ƙara da jayan shi ya sake yin laifin ba da nufinsa ba ba zai hana Allah ya sake gafarta mishi ba to anan sai Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ji malam yayin babin sallar tuba saboda idan aka ce ka tuba sai kuma gashi Allah na son ka to ba zai barka ka koma ruwa ba zai barka ka mutu akan abin da baya so ba domin shi masallaci ba ma sallah ba masallaci inda ake sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana daga cikin mutane bakwai da Allah zai musu inuwa da inuwa al'arshi ranar alkiyama akwai mutumin da zuciyarsa ta rataye da masallatayya haka ne ko mutumin da zuciyarsa take rataye da ne da masallaci sannan ita sallan kanta ga hadisi nan cikin silsilata menin silsilata hadisi sahiha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya samu sallah na kwana arba'in cur a jere waɗannan sallolin kuma ya kasance duk sanda ya zo sahu yana wurin liman zai ce allahu akbar da sunan kabbaran harma mana duk wanda ya rasu kabbaran harma na limami tsawon kwana arba'in ba ta ce masa ba kutiba lahu bara'atan Allah ya sa mala'iku su rubuta masa shi wane ɗan wane jikan wane, ko wance ‘yar wane jikan wane ba ta ba abubuwa guda biyu har abada. Menene su? Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Ba za a taɓa duba list ɗin munafukai a ga sunanka a ciki ba. Kun san ko munafukai annabi sallallahu Allah ta'ala na cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafukai suna yankun kasan wuta sai sun shiga sannan a kawo su fir'aun to ba ka cikinsu inda ka kiyaye wanci sannan kuma ba za a je ana duba list ɗin ƴan wuta a ga sunan ka ba babu to yau sai gashi an ɗauko tuba ita ma an rataya ta da sallah ashe ka san wannan sallah ko bai kamata a ce mutum musulmi bai taɓa yin ta ba ko baya yawaita yin sa a rayuwarsa Allah ka azurta mu da yin ta kuma ka amsa mana idan mun yi malai ce rawar tirmidhi wa hassana imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi kuma ya hassana hadisi ma'ana hadisi ne da ingantacce an abi bakarin wai aiko dama babban hadisi sai babban mutum ko an karɓo daga abi bakarin radiyallahu an farin cikin masoya Allah bakin cikin magiya Allah Allah ka ji kan manya ka san duk duniya ba dukiyar da Allah ce tana da sarki sai ta sayi na abubakar الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الله ce duk duniya ba ma mai iya biyan sayyidina Abubakar abin da ya bada yayi ne illa tiga a wajhi rabbih al'ala to me zai biyo baya Allah ce wala saufa yarda wallahi sai mun masa kyautar da sai ya yarda shi dan aljanna ne ra alkiyama ku kishi ko ku so shi ni Allah na yarda da shi wannan hadisi ka ya cancanci a rubuta shi da ruwan zinariya kuma ai asara ba sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace qala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa ma min rajulin babu wani mutum yuznibu dhanban da zai aikata wani irin aiki daga cikin kananan zunubai summa ya ƙomu fa ya taɓaha sannan sai ya tashi ya yi alola summa ya salli sannan ya salla raka a biyu ko abin da ya sauwaka bayan ya idar summa ya stafirullah sannan sai roƙi gafaran Allah akan wannan zunubi da zuciyarsa ko shaidan ya rinjaye shi babu wanda zai haka in ji annabi sallallahu alaihi wasallama illa ghafara lahu face sai Allah ya gafarta mishi wannan laifin da ya aikata thumma qara hadhihi al-aya sayyidina abubakar yace sannan sai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya yana mai kafa hujja da ita akan maganar sai yana cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah sune mu'minai nagari yanda ake gane su daga cikin siffofin salihai nagartattun bayi sune waɗanda idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wani aiki na albasha kila mutum ya kalli matan da ba ta saba ko ko wani abin da Allah baya so aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu suka yi wani zunubi tunda zunubi ai yana koma wa mai shi ne sai Allah ya taimake su zakarullah suka tuna Allah suka tuna tsoron azaba da kwaɗayin rahama kenan a gaba sai ce me ila akhiril aya ko zuwa ƙarshen aya menene ƙarshen aya a ramma ina son kai zaka motsa ka na'am na'am fastaghfaru qare fastaghfaru li dhunubihim ko wa man yaghfiru dhunuba illa Allah amma da sharadi wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ta'ala ya ce salihan bayi nagari sune waɗanda idan suka aikata albasha ko suka zalunci kawunan su sai su tuna Allah sanadiyan tuna Allah nan sai su nemi gafaran zunubansu su nemi Allah ya rufe zunuban ya hana su tasiri ballantana su ai musu azaba fastaghfirullah sai su nemi gafaran Allah li dhunubihim da zunuban da suka yi wa man yaghfiru dhunuba Allah ya ce in ku har suka nemi gafara na wa kuke tsammani yake gafarta zunubai in ba Allah ba ma'ana neman su ya zo daidai da bukata sun samu amma su sani kada fa a miƙe kafa ai ta tayi walam yusiru ala ma fa'al ba ba su doge akan laifin mutum ya abace Allah ya isa ce mun an yi mana taku dubu da tana ci da baka gan mu a haka ba wa ya gaya maka kaci nasara ka bari ka ji duhun kabari ka ga yadda za ta kwashe da kai ka jira ka ga mala'ikun da za su ɗauki ranka ka ga yadda za ku kwashe ai dan ka fi ƙarfin jama'a ban ƙasa ka kiyayi mutuwa wallahi ka kiyayi magagin mutuwa ka kiyayi gicce kada za a cikin ƙasa a mai da tukwane da itatuwa a kanka a nan za ka raina kanka ka kiyayi ranar da za a tashe ka tsirara kaciyarka ta koma ba takalmi ba sarauta ba algaita ba security in banda na Allah kufatan uratan gurla fa inna ma hiya zajratun wahida girgiza ɗaya ne busa ɗaya ta isa fa idahum bisahir sai kaga kowa ban falaki ya taso kowa ya taso wa idal qubur bu'tirat idan kaburbura aka wofantar da su aka tunkudo abubuwan da ke cikinsu suka tsatsage aka turo abin da ke cikinsu a to ai a wannan ranar ne alimat nafsun ma qaddamat wa akharat nan ne zaka gane ko kai wai ai ana ke sanin mazaji ina ke sanin namiji ba a cewo litafai ba ina ke gane namiji ba a wuce siradi ba sahabi guda annabi sallallahu alaihi wa sallam zai tura su sariya zai tura su yakin da shi baya ciki yace ga shugaban ku na ibnu rawah fa in usiba in an kashe shi fa Ja'far yace ga kanina nan Ja'far dan Abi Talib an shi tuta in an kashe shi wani in an kawai duk wanda aka ce in an kashe shi sai a ji dangin shi sun yi kabbara ma'ana sun san shahada zai tunda aka ce bayan wane wane to ai an sanar da shi ba za su dawo bane to sai dangin su kabbara suna murna me yasa saboda duk wanda ya mutuwar shahada jininsa na farko da ke fita daga jikinsa Allah zai kalli jini ya ce to kai an yafe kai yanzu an kiliyarin ɗinka ba ka da matsala sannan daga ciki abin da ke faranta musu rai shine za a ba shi ceton mutum saba'in a cikin danginsa waɗanda ‘yan wuta ne su sanadiyyar shi yanzu su za su je aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan murnar da suke yi ɗaya daga cikin sahabban da aka ce an kashe shi wane sai aka ga ya fashe da kuka sai dangin shi shi suka fara cewa ya kowa suna alfahari cikin nasa an samu mai ceto abin farin ciki kai kuma za ka ba mu kunya ya ce kun sani wallahi ba na tsoron mutuwa da ni matsoraci ne ai ba za a sami jagora ya ce abin da nake tsoro shine hawa siradiya za ta kare ya za ta ƙari kai da kake cutan jama'a ce Allah ya saka ce kun yi ta dubuto ga sirati gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sirati ahaddu min as-sayf ya fi takobi kaifi idan an tsara addaku min ash-sha'r ya fi rashin kauri fiye da gashin kankatsin ko ɗaya ka kalla sirati bai kai shi kauri ba ga kaifi ga rashin fadi yace kuma kowa sai ya hukunta tafiyan shekara ɗari biyar sai an yi a kansa kowa musulmi da kafin. Wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam ce, Mu kan ma'annabawa a wannan ranar mun tsallake muna ƙarshe, amma ba abin da muke iya yi, face in muka ga yadda mutane ke zuba cikin wuta suna zamewa sai dai mu rinka cewa rabbi sallim, rabbi sallim, rabbi sallim ya ce abin da kawai muke kiyawa kenan. Allah ka amintar, Allah ka kubutar, Allah ka amintar, Allah ka tsare. to shi ne annan sulasallam ya faɗi wannan ƙarshe ma sai Allah da kansa ya zo ya bayani da duk ka cira maganar inganci ko rashinsa ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba wani mutum ɗaya a cikin wallahi sai ya huta kan sirat kana ala rabbika wanda Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wannan hawa siratin wani al'amari ne a wurin ubangijinka hatman maqdiya Allah ya zartas ya yanke ba wanda ya saita da shi in an hau me zai faru Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw ga ina suratul maryam thumma nunajjil ladina taqaw anan ne zamu kubutar da wanda suka ji tsoron mu suka rike addinin mu suka yi musulunci na gaske suka bi annabi sau da kafa ba su raba kafa ba suka tsaya inda gaskiya take ba su zalunci ba suka ji tsoron kwanciyar kabari suka ji tsoron hisabi suka ji tsoron haduwar mu da su wannan ya sa suka yi abin da muke so ko ransu baya so sannan suka bar abin da muka hana ko da shi ransu yake so to a nan za mu yi musu rana za mu yi musu gata sun manunajin lalina taƙau a nan ne za mu kubutar da wanda suka ji tsoron Allah wanda suka yi zalunci ba Allah ce a waɗanda ba mu da kes da su wa nazaru zalimi na fi hajjiya nan ne za ka ga mutum a kurfane a walakance a ɗaure a tozarce kuma wuta zai tafi shi yasa Allah kira al-qiyama yace idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba in mai faruwa ta faru ba wanda sai kare ta faruwanta dan dole ka bi dau an aukar duk inda Allah ya soyi da kai baka da zaki ya Allah ka kada murin alkhair khatibatun rafi'a tana kaskantar da wasu wanda suke jin su isassu ne a duniya rafi'a tana daga darajar waɗanda ake gaba su isa ba amma sun bi Allah to ranar za a gane isa shi to wannan sai ƙara nuna mana ne sai buɗe mana ƙofar shiga cikin wannan tuban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda dukkaninmu masu laifi ne dukkaninmu masu laifi ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dukkanin nan adam mai laifi ne amma mafi alkhairin masu laifi ba su ne masu tuba su ne masu tuba ana laifi a cikin manya ana a cikin kanana kowa yana laifi kowa da irin nashi zalunci kowa da irin nasa muguntan da ke tan ba za a ce wani azzalimi kai kuma ka ce eh ai su ne manya azzalimai wallahi ba mamaki a fika alkhairi ba mamaki saboda da yawan mutane ba ka gane adalcin sai an jarabe su akwai waɗanda yanzu ake ganin su kasassu da za a gwada wanda ba a jarabe sun ba su waɗannan mugaye ne sun fi waɗanda ake tsammani za ka fahimci haka a ƙananan mu'amalar mu ta nan kusa je ka ciniki ka gani ƙaramin ciniki da mutum ka gaina cutar ka abin da shi ke da iko ashe wannan ya samu babban dama shi ma macucin ne duk da dukkan mu ba uzuri bane a wurin Allah dukkan mu ba mu da uzuri daga na saman har na ƙasa uzurin mu ɗaya shine mu bi Allah uzurinmu ɗai ta ce mutu ba shi Allah maɗaukakin sarki bai cewa don ka samu da yawa a duniya to a lahira ka rasa a bai cewa don ka rasa a duniya ka rasa a lahira a ma'aunin shi ne ka bi Allah ka yi abin da Allah ke so ka yi riko da annab sulasulan abin da ya zo da shi shi ke nan kasira a kowane mataki kake kasira ta yiwu a duniya kana matakin ‘yan tabarkalla kuma a je kiyama a ganka a sabon gaba wa ma zalika alallahi bi aziz wannan duk yana yiwuwa ma'aunin da shi ne ya addinin Allah yake a wurin ya kake riko da shi ya kake bibiya gare shi Allah ka ce bake ku to malam ya kawo mana wannan wannan hadisin wanda daga ciki hadisin za mu amfana da abubuwa aƙalla guda biyu mun duba hadisin da kyau za mu ga ana san duk wanda ya saba ma Allah ya zamto ya alola kuma ya sallah raka biyu ne mu gafaran Allah duk sanda kai sallah ka je kusa da Allah kuma zanuban nan ba da su aka zo duniya ba nan ka same su anan ka same su in ranka ne ta bi ya kiran ya hankali ce ka yi ta ragewa yi ta roƙon Allah rinka sallah in dai kana kusa da Allah to shedan ba zai iya ba kusa da kai in ka ga shedan ya rinjaye ka to kai nisa da Allah ne babu kuma lokacin da kake kusa da Allah kamar sanda kake cikin sallah da ita ce kadai ibadan da kana yi Allah yana maka magana Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin gantaccen hadisi ko idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah tabaaraka wa ta'ala hamadani abdi ko Imam Ibn Kathir ya kawo wannan cikin tafsirin surati Fatiha in ka ce godiya ta tabbata ga Allah bawa ce Allah ta'ala ce bawa na ya gode ha ƙarshe Allah ce mai kake nema ne duk abin da ka roƙa an baka shine sai ka ce ihdinas siratan mustaqim har zuwa ƙarshe to kaga ashe za ka yawaita yin sallah insha Allah ta'ala zuluban nan hankali Allah zai raba ka da su Allah ka raba mu da su don tsarkin sunayenka sannan na biyu shine zamu fahimci girman gafaran Allah na kin sarki da afuwansa ta yadda ya sanya mana abubuwan da suke kankara zunubai kai da na an ce ba a kankara zunubi ai da mun shiga uku da mun shiga uku da ina za mu sa kanmu da ce Allah bai yafiya to ai rahama kam sai dai kawai Allah ya yi ina fata mun fahimci wannan amma da yake Allah yana son mu da rahama sai zo mana da innal hasanati yudhibna sayyi'at kyawawan ayyuka su zo su ne su tabbiyar da waɗanda suke munana Allah ka ba mu ikon aikatawa kuma ka ba mu ikon tsira daga zunubai mala yace babu fadlu salatul istikhara babi na gaba shine babin da zai magana akan falalan sallan baiwa Allah zabi kusan da zai magana na ce muku babukan nan biyu suna da daraja don dukansu an rataya su da ne da sallah al-istikhara shine mutum ya ba Allah zabi a cikin wasu al'amura guda biyu da suka taso masa masu karo da juna wasu al'amura sun taso wanda a ciki ko dai kai ko ka bari ko ga wannan ga wannan ina fata mun fahimci wannan to wannan istikharan baiwa baiwa Allah zabi abu ne wanda ya kamata dukkan musulmi yana yin sa a dukkan al'amuransa kamar yadda zamu ci sannan yana da muhimmanci mu gane cewa ana yin istikhara ne ga al'amarin duniya kadai banda al'amarin lahira inda aka doka istikharan ka shiga aljanna ko karka shiga eh ko za ka zo ne kana so ne ka ce ka ni barin istikhara ma aban hure ne ko kar a bani a kasa wannan ba a yi istikhara alaji ko ba ka bane Allah ya riga zaben maka to al'amarin duniya shi ake ma istikhara sannan wannan babi ne gashi kamar da sauki amma yana da hatsari daga cikin hatsarinsa shine bokaye da yan tsubbu sun shiga wannan babin sun yi kane kane wai sai a ce maka wai za a yi ma istikhara ba mai wani istikhara in dai aljanna kake nema kuma ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabinka to ga istikharan da ya koyar da kai yanzu zamu ci wani dauko wannan yazo wai zaka tsaya takara za a fara zabe karshen watan nan za a yi ma istikhara ya ci kudin ka ya ci bulus kai da shi duk kun buga fawul zaki aure wai za a miki istikhara an cuce ki zaka fara kasuwanci an ce akwai istikhara ba gaskiya bane ba gaskiya bane istikhara kai za ka yi da kanka a rayuwa babu ma abin da Allah ya fi so kamar ya gabawa da kanshi ya zo yana roƙo duk da ba laifi ba ne in ka ga alaman wani yana da tsoron Allah ka roƙe shi ya taya ka ya halasta amma abin da Allah ya fi so ya ga kai ɗin da kanka ka yarda shi mai yi ne ka zo ka rusuna gabansa to ƙarshen cinyewa kenan to wani bai ma wani istikhara abu na farko kenan babu wani kaza kuma ka gane duk wata ibada da ake nema wurin Allah aka ce ka biya a yi maka ita da matsala da matsala na farko ba ka gane matsalan ita ce shi wanda zai da alamun ba inda za ta ba ta da gudu saboda duk wanda ya ce ka ba shi sannan yi maka akwai karancin ikhlasi a tare da shi inda al'amarin addu'a ne in kai kai sadaka ka ba mutum sadaka wannan da ba amma a cinikin ka biya a yi maka to kaga akwai ashe an yi shi don duniya kenan an yi shi don neman wani abu na duniya shi kuma Allah maɗaukin sarki yana karɓa ne daga waɗanda suke da tsantsan ikhlasi tsantsan yi domin sa waɗanda suke tsarkake ibada gare shi Allah ya fi karɓan addu'ansu da gudun gaske ko a magabata za ka ga wannan ibrahim ibn adham Allah ji kansa da rahama jirgin ruwa suka shiga suna tafiya kwale-kwale tangal-tangal suna duba suka ga ruwa ne ya juya iska ne ya koro ruwa ya rimi ya ɗaga ya tinkaro su suka hango zuwan ruwan sun tabbatar in ruwan ne zo a miƙe a tsaye a haka to ya halaka su ya gama ga mata ga yara a cikin kwale-kwalen jirgin ruwa mutane suna kuka sun kiɗi ne sai wani ce ha za a ba ishaq ya ce to ga ibrahim bin adam shi bawan allah ya mata da kai da kututturen itace sai bacci yake yi bai sa ana yi suka ce ku tashe shi ya taya mu roƙon allah suna tashin shi suka ce a tara man nasu fi ka ga halin da mutane ke ciki ga ajali na mutuwa gabanmu uju'ullah lana kai ma taya mu roƙon allah ba ana ta yi wani addu'a ba kun san me yana ɗaga hannu sai ce Allahumma kad ra'aytana qudratik yace Allah ka nuna mana ikon ka ba wanda yace wannan ikon in ba kai ba kun ga ikhlas yace fa arina afwak yanzu abin da ya saura ka nuna mana rangwame da jin kanka suka ce ba za mu iya tuna tsakanin hannun shi da ruwan wanne ya riga kwantawa suka ce wallahi ruwan nan ya kwanta ya daidaita sai ta da kai ci gaba da bacci kai ne dai baka mamaki shi wannan ba alaƙan shi da Allah ya san cewa Allah ya wuce ne in kaga kana mamakin wani abu da Allah yi girman Allah ne karanci a zuciyarka wallahi alazim duk girman abu wai kai mamakin yanda ya faru a'a ba dai Allah ba malam inma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun tsakanin kafin da nunin Allah ke zartar da al'amarinsa in ma ya so ya hakan kenan in bai so ba ko ba kun fai kun wallahi sai ya faru wallahi sai ya faru to shi yasa in ka san wannan sai ka ji dadi a ranka sai ka samu karfin gwiwan biyan Allah kuma sai kai hakuri gurin saban Allah saboda saban Allah mataki ne na farko da ke hana a karbi a karbi addu'an bawa ga hadisi da mula da cikin arba'una hadith ko mutumin da ya zo ke zagaye ka'aba yana roƙon Allah ya Allah ya rabbi ya rabb annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya stajabu lahu to ta ina yake so Allah ya karbi addu'an shi abincin shi haram abincin shi haram tufafin shi haram to shi ai ya rufe ta ina Allah zai karbi addu'a da ma ya bude wata kafa ya ci halal da Allah ya bashi jama'a mun fahimta to wannan istikhara kamar yadda muka faɗa babi ne da za ka nemi zaɓi a wurin Allah a cikin al'amuran duniya manyansu da ƙananansu. Saboda akwai abin da take iya ganin shi ƙarami kamar ba zai ma amfani ba, amma Allah zaɓen maka shi sai ya albarka. Akwai abin da kakan raina kaga kamar bai isa ba, in kuma ba Allah ce maje ka ba sai zan maka matsala. Duk ana samu waɗannan a rayuwa saboda Allah shi ya sa alkhairi, kai baka san da alkhairi take ba. Kuma Allah ne ya san sharri kuma in ya kare ka daga sharri ka kawo. haka ne in bai kara mutum ba kuma kaga da sauran aiki ke to shine malam yi wannan babu yake cewa rawal bukhari imam bukhari ya ruwaito hadisi an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullah radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha yana koyar da mu yana sanar da mu baiwa Allah zaɓi a cikin al'amuranmu gaba ɗaya ma'ana mun faɗa al'amuran duniya ko manyansu da ƙananansu kan surati min al'ur'an a wata ruwayan kama yi allimu na sura ko kan surati min al'ur'an kamar yadda dai annasu lasulan ke zaunar da mu ya koya mana wata sura a cikin al'ur'ani ka san idan kana da ƙur'ani a kirjinka kai dan gata ne a wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi nan cikin sahih muslim yana zaune wata mata ta zo ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na baka kyautan kai na ka aure ni Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga kai ya kalle ta da ya kalle ta sai ya haka da ba a rasa buku sai ya haka in gita shine kai haka in kai haka me kake nufi in kai haka fa ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam dubai na da karamci da girmama mutane sai bai ce mata a'a ba kuma sai yanda daga shi sai ita za ta gane sakon dan karma wani ya ji sirrinta ina fata mun fahimta sai ya shiru ita ko baiwar Allah magana yayi ba magana yi ba sai ta samu wuri ta zauna a to annabi wasa ne sai ta zauna ita dai ma'ana sai ta ji sai ta ji sakamakon me ake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mata komai ba a sai wani sahabi ya ce assalamu alaikum ya rasulullah wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma da Allah an baka da bukata aurenta ni a aura min ita ma'ana ce mishi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me kake da shi na dukiya da zaka bayar a bata a matsayin sadaki sai ce la wallahi ai kajin da matsalar take ba komai annabi sallallahu alaihi ce ta shi ka je ka nemo koda bakin karfe ne zobe na bakin karfe ka kawo a matsayin sadaki ya je babu ya ce je ka wurin ƴan uwanka dangi ka nemo ka san keke na arziki fa ba tarin duniya ba sahabbai ne ga waɗannan inda duniya ita ce ƙarshen arziki wallahi da sahabbai su za su mallake ta fiye da kowa da ya koma ya dawo ya ce wallahi ban samu ba ya ce to me kake da shi ya ce ai ba abin da ya mun saura an banda in banda in banda me ake ce mishi a izar gyauto ya ce gyauton jikina kaɗai nake da shi bai ma da rida ɗin kun san izar shi ne na ƙasar zanin rida ɗin kuma shi ne mayafin sama sahal wanda hadisin ya faru a gaban shi ya ce bai ma fa da rida gyauton kaɗai gare na ɗaurawa ya ce ma annan sulasulan to sai dai in bata sai dai in bata da gyauto na a matsayin sadaki wannan sulasulan ya ce a'a ai gyautan nan ba zai isa a raba muku ko biyu ba in kai ka sa yanzu ita to mai ta mora in aka bata ta sa kai kuma mai za ka sa ya ce to ai kaji sai samu wuri ya zauna annan sulasulan bai ce komai ba ka ci gaba da abin da ake ya daɗe a zaune na ta tunanin ina kuɗi zai fito babu shi kenan ba Allah sai ya tashi sai ya tafi yana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hange shi sai ya ce a kira shi yana dawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ya labarin qur'ani kana da qur'ani yace a alhamdulillah ina da sura kaza ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu da waɗannan surori a kirjinka ka tabbata yace wallahi akwai su daram qur'ani na zauna a kirjin yace to za mu aura maka ita qur'anin nan ka koyar da ita waɗannan surori da ka faɗa su ne sadakinta wannan auren zai taɗe? kuna tsammanin wannan auren zai taɗe? Allah ba zai taɗe karka binciki mazajen da Allah ya fitar karkashin wannan zuriya to shi da nan sulasulam yemi ya auren mishi da ita to kaga anan ke nuna maka shi idan akwai qur'ani a kirjinka karka yi nadama karka yi asara duk da kuma ana nuna maka tashi ka nemi na kanka tun daga shi annabi sallallahu alaihi yana ta mai da shi ya je ne ya je ne ya ce ya nemo don ya gane cewa daga tsaye ake samun duniya da lahira ba daga kwance ba wanda Allah sulasulam da Allah zai ba shi duniyan da lahiran mai ce mai ƙum fa'andir tashi ne ƙumin laila tashi ka nemi lahira da duna ƙun fa'andir tashi ka je ka nema kai gargaɗi daga nan ne za ka haɗu da alkhairin duniya da lahira za ka ga masoya za ka ga makiya amma dukkansu suna da amfani a rayuwarka kuma a haka ya ci nasara sallallahu alaihi wasallam to da haka yan uwa manzo Allah wannan sahabi Jabir bin Abdullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu baiwa Allah zabi al'amura gaba ɗaya kamar yanda yake koyar da mu sura ta al-Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan hamma idan hamma bil amri haka ne ko na ku idan hamma ahadukum ne idan hamma bil amri ne kawai ko idan hamma bil amri idan ɗayanku ya himmatu da wani al'amari kenan ya nuna istikhara ba sai ka je ka nutse ba sannan za ka ce za ka yi istikhara ba sai ka fara kai nisa ko haka fara ganin ta a mafarki ka ce za ka yi istikhara ai yanzu sai dai ka yi addu'a yanzu na sai dai ka yi addu'a ai amma istikhara sanda kaga ta shiga ranka kafin ka fara sai ka zo ka nemi Allah zai sannan kake tunanin kwatana ne ko Kano ne ko sanda kake tunanin fonisha ne ko walda ne sai ka zo ka istikhara amma in ka riga ka shiga to wannan addu'a ake da neman albarka ina fata ku fahimci magana idan ɗayan ku ya himmatu kun ga ana amma ya himmatu zai yi ya ji a ransa hakan zai yi to ga abin da zai yi falliyar ka raka a tai yi sallah raka a biyu a wata ruwa ta ce ghairul farida ko yi sallah raka'a biyu waɗannan raka'a biyun ba na wajibi ba na nafila kar ka zo ka yi dadda asubahi ka ce za ka yi istikhara ka san na adam akwai san arha ko ya ce bari ran juma'a ai a sallar juma'a na zan istikhara da ita ba raka biyu bane to ba haka bane ta nafila sannan kuma a lokacin da ya halarta a nafila akwai lokutan da ba a nafila kamar wasu lokuta sanda ku fara mun da cewa sanda rana za ta hudo sanda rana ke hudowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin sallah wannan lokacin na nafila to ba za ka istikhara a wannan lokacin ba sannan haka sanda rana za ta faɗi ko shi ma ba a yin ba a yin sallar istikhara thumma yaqul daga nan sai mutum ya ce to daga nan ne addu'an ya fara kar ka zo addu'a ka ce idan hammadul amri falyarka rak'atayn a sai in kana i inda addu'a ke farawa Allahumma inni astakhiruka bi ilmik ya Allah ina baka zabi da iliminka dan kai ka san wannan abu alkhairi ne ko ba alkhairi bane kuma kai ka san yanda zaka sada ni da shi wa astaqdiruka bi qudratik sannan ina neman kaddarawa da kaddarawanka ikon da kake da shi ya Allah ina neman ikonka akan wannan abu wa as'aluka bin fadlikal azim sannan ya Allah ina roƙonka daga falalanka mai girma fa innaka taqdir domin ya Allah kai ne mai ikon kaddarawa kai ne mai iko wala aqdir ni ko ba ni da iko akan abu ko kana ga ka mallake shi baka da iko akan shi saboda yau dinnan Allah ya so ya tafi ba abin da zai hana shi tafiya kuma din nisan abin Allah ya nufin yau zai zo ba wanda sai hana shi zuwa wurin ta makiyin ka ma sai Allah ya baka balanta na masoyin ka ba ku ga inda Allah ya ba annabi Musa daga Fir'auna ba haka ne ko wanda ke neman shi dan ya kashe shi Allah ya ce ka raine shi ya girma kuma ya mulki a gidanka sai ne ba yanda kai sa dole kai biyayya ga Allah to shine Allah da kaddarawanka wa ta'lam kuma ya Allah kai ka sani wala a'lam amma ni ban sani ba wa anta allamul ghuyub kuma ya Allah kai ne masanin abubuwan da suka nafake wanda wani dan adam ko na abun halitta bai san su ba Allahumma ya Allah in kunta ta'ala in har ka san cewa anna hadhal am cewa wannan al'amari a daidai nan ne sai ka faɗi mene bukatunka ko in anna hadha am in kana safari kamar in tafiya ne ya Allah in ka san tafiyan nan da zan yi khairul li fi dini ko ko in kana zawaji aure na da zan yi in aure ne khairul li alkhairi zai zama a gare ni fi dini a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwata ta yau da gobe wa aqibati amri da kuma ƙarshen al'amura na san da ajali zai cin mani, auƙala mai riwaya ya shakka, ya ce Allah Sulasun da ya zo nan ya ce, Ajili amri wa ajili, shin abin nan in same shi a nan kusa ne, ko ko a'a aimun jinkirin shi ne in samu a gaba, ya ce yana tsammanin Allah Sulasun ya faɗa haka. Shakkar rawi kenan. In ka zo za ka iya ƙarawa da ajili amri wa ajili, za kuma ka iya mene tsallake shi. amma duk wanda kai dai hadisi ne ingantacce in ka so sai kai ɗaya yanzu gobe in ka tashi ka canza salo ko in kofa biyu ne ma Allah ga ka shigo ta duka biyu Allah ya biya mana bukatun ya Allah in ka san wannan al'amari alheri ne faqdirhu li Allah ka kaddara mun shi wa in kunta ta'lam ya Allah in ka san cewa kuwa anna hadha al'amr wannan al'amari sai ka sake maimaita al'amarin anan sharrun li zai zama mun sharri fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da karshen al'amura na shi ma nan yace annabi sallallahu ya ce ajilihi shin in ya faru yanzu ne zai zama mun da gaggawa ne in ya faru zai zama mun sharri wa ajilihi ko ko in an jinkirta ne dai zai zama sharrin kowanne ne daga ciki ya Allah fasrif wa anni ka kauda shi gabari na wasrifni anhu ni ma ka kauda ni gabarin shi ka sa ya fita raida in ji ban bukatan shi bai bukata na ban kula shi bai kula ni ban sha'awar inda yake bai bukata sha'awar inda nake ka zauna mataki ne na ka zauna lafiya amma kana rayuwa tare da abin da sako ne sharri ne ba ka so amma gashi ne na faruwa azaba ce wannan to Allah ka kauda wannan daga gare ni waqdir li alkhair idan ko ka kauda shi to Allah ka kaddara min alkhairi haitu kana diyan da ya kasance kun fahimta kana iya gano wani abu shine babba shine cinyewa amma wurin Allah ba lalle shine cinyewa an gane kana iya raina wani abun amma kuma gobe shi babba ne farkon shi ka gani amma baka san karshen shi ba to idan Allah ya dauke karkaga kaman kai Allah bai yi da kai ba a'a Allah yana iya dauke wani abu dan ya ije maka wanda yake shi alhalin kai kana tano da aka dauka shi yafi to kowanne ne ka roki Allah ya kaddara ma alkhairi haitu kana diyan da yake diyan da yake wani lokaci kila abun duniya ne zai iya sabuce ma mutum babu wanda ke son Allah ya bashi kuma ya karba babu wanda yake so Allah karka jarabi musulmai ma da wannan to amma yanzu an karba sai aka barka da imani wanda da da an barka da shi imanin zai suka ce wanne ne nasara na biyu na biyu amma dai har ga Allah ka san a ɗabi'an nan adam ai ba na biyu ya kuso ba gane to amma shi Allah ya san meye alkhairi ya san meye alkhairi sai ya kawo maka abin da yake alkhairi ne ta inda ma baka yi tsammani ba Allah ka kaddara ma dukkan musulmi alkhairi a inda suke sun maraddini bihi ya Allah in ka kaddara mu kuma ka yarda da ni wannan abu saboda zai yi wa abin da ka nemo baka samu ba kuma sai ka ji to kai ba ma ka so ba ka yi kuma kila abin da ka daga ka ce ba ka yi da ka hakura nan ne za ka yi farin ciki gobe wa yusammi hajatahu suka ce mutum sai ambaci mene bukatarsa ko sai mutum ya ambaci bukatarsa akwai waɗanda suke da fahimtar sai ka gama addu'a ne sai ka faɗi bukatar amma a yanda shekul islam bin taimiyya wasu daga cikin malamai suke bayani can wurin in kunta ta alamu annan hada al'amur sai ka faɗi al'amur sannan wasu malaman na cewa a ina ake yin addu'a istikhara shin kafin tahiya ne kafin kai sallama suka ce an ce salatul istikhara in kai sallama kuwa ka gama sallah to don haka sai ka yi a ƙarshen tahiya akwai malaman da ke da wannan fahimta ko fahimta ce daidaitaccen fahimta ba kuskure ba ne mutum ya ɗauki wannan wasu malaman suka ce a ilaha falyar ka rakatai ne thumma yaqum thumma ya nuna sai da idan sannan ma'ana ya gama sallar sannan ya ce kaga wannan nan ita kuma tana nuna ne bayan an gidan da sallar wannan dai sabani ne ko ƙarin juna ilimi ne da malamai suka yi amma dai magana mafi dacewa kowanne daga cikin mutum ya yi istikharar sata yi ƙarshen tahiya gaba ce ta addu'a ana yin addu'a kuma ga shi addu'a ce wanda take ma'azura an karɓo ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan bayan tahiya ma ana yin addu'a dukkanin su gurabu ne na addu'a wanda ka gamsu da shi sai ka yi ka dace da hadisi ina fata mun gane in kuma ka nau'anta kayi kafin sallama kayi wani lokacin da kai kuma sai kai bayan sallama to yayi daidai amma karka ce bari in yi kafin sallama inna idan shi ma in yi a'a ka dai zabi daya ko kayi kafin sallama ko in ka idar da sallama kayi ko yanzu kai wannan tunda ya halasta a maimaita istikharar bayan wani lokaci sai kai wancan Allah ya dace da mu wannan shine abin da malai ka mana akan abin da ya shafi istikhara in mun kalla za mu fa'idanta da abubuwa a cikin wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana duk malamai na cewa akwai istishara kuma shine neman shawara duk wani abu da za ka yi a rayuwa ko wanda ya riga ka yi shi haka ne ko ba ka bane duk abin da za ka yi wani ya riga ka bal yana ma daga cikin kyawun musulunci da ya sanya akwai magabata da na gaba ake gane zurfin ruwa to suka ce akwai istishara malam usaimin ya ce ana ma fifita shawara akan istikhara ka tuntubi wanda ya san abin da kake so kai kuma amintacce akan wannan abu wannan abin da kake so kai ya yake ne kaza kaza ne kaza da matsalan kaza kar kai kaza gara kai kaza wanda ya fi ka dadewa abu ya ratso shi kafin kai to ya fi ka ganin nasarori da matsalolin da ke cikinsa shi ya sake cewa kuruci dangin dangin hauka galibi abin da da karfi shi matashi gani yake karfi zai bada koma akwai kuma abin da karfi ma illa yake yi a cikinsa sai dai dabara da haƙuri su suke wuce wurin kuma rayuwa dole tana da waɗannan faifan akwai faifan da karfin ne dole akwai faifan da haƙuri ne akwai faifan da hikima ne akwai faifan da lallashi ne akwai faifan da tsiyatsiya ne in akwai tsiyatsiya ya halatta ce haka to amma dai kowanne akwai faifan sulhu kuma kowanne da muhallinsa waɗannan kuma ba ka taɓa gane su wajen karanta littafi sura sai ka samu wanda ya san yau da gobe wanda ya shiga ya fita a babin da ka sa gaba to shine zai fi nuna man hanya fiye da kuma to malam Utaimin ya ce ana son ku za ka yi istikhara karanci kai kuma yi shawara kana shawara da mutane biyu ko uku na farko wanda ka tabbatar masoyin kai saboda wani ne maka hasada sai ka lalace kwarai musamman ba ka azkar ba hasada ido yana lalace abu shi yasa in ka san baka alaka da qur'ani baka alaka da azkar to kana cikin matsala hasada na rusa abu ido a kalli abu mutum ya nuna ma ai wallahi amma ran shi na kuna ita ce hasada to wannan abun kuma duk yanda kake raina kanka kana da irin waɗannan mutane duk yanda kake raina kanka baka taɓa kubuta daga wannan ba indai akwai wata ni'ima a cikin ka to wannan sallallahu alaihi wasallam kullu dhu ni'matin mahsud duk wanda ke da wata ni'ima to yana da mai masa hasada ko ya sani ko bai sani ba ko ya yarda ko bai yarda ba to akwai abubuwan da ake dan kariya gare su waɗannan azkaru sabahi wal masa in ce gaba ce gaba ma har ayyuka na wiqaya da ibtalus sihir dukkan rikaye su akwai abubuwan da sun halasta ka karanta a magarya ka sha kai wanka kai kaza da su duk kariya ne sihiri hasada duk yana maganin su kuma ganganci ne kana cuɗanya da mutane baka waɗannan ganganci ne wallahi ganganci kake yi saboda wani duka ɗaya sai ka ga al'amura sun lalace mutane sun wuce da kake tsammani to wannan in za ka yi shawara ka yi shawara da wanda ka tabbatar yana son ka don Allah ɗaya kenan ko sannan na biyu ka yi shawara da wanda ya san abin da za ka yi shawara a kansa yanzu aka je ka samu ɗan kasuwa ka yi shawara wace makaranta za ka shiga ko ko za ka je ka samu malami ka ce mai da Allah ina so shiga harkar canjin dala ne kaga malami ne amma kuma fagensa ne ba fagen shi bane wannan har kila sai dai ka je wurin wani kiristofa ku tattauna kila sai ka fi samun fa'ida a wurinsa fiye da malamin da zai zo koya ma alibin baro to shawara ya zanto ka yi shi da wanda yake masanin abin da za ka yi shawara da shi sannan na uku suka ce zanto mutum ne mai sirri mai amana kenan yana da amana kuma ba zai ci amanar ka to in ka samu wannan su ne mutanen da ake mene ake shawara da su a rayuwa kuma ya dace a al'amuran rayuwa kana shawara domin idan mutum bai shawara to zai rinka yin tuntuɓe wata rana har ya tuntuɓen da ba zai tashi ba a wani abu malam usaimin ya ce kana iya haɗa biyu in lokaci ya kure ba za ka iya istikara ba kan abin yanzu yanzu ne to yi shawara yi maza maza kai shawara da wani ko da kila ta waya ne wane kaza ya za a yi kaza me kake gani in kaza yi kaza to ai kaza ai kaza alhamdulillah sai ka sai ka dogara ga Allah sai ka dogara duk da ko ka yi din kuma ba ba wayan ka bane sai abinda Allah ya so ya faru ina fata mun fahimci wannan sannan idan mutum yayi istikhara menene alaman an karbi istikharansa shine abinda hadisin ya nuna idan kaga abin yana maka sauki yana faruwa cikin sauki shine zaɓin wanda ka yana zama complicated yana wahala yana sa ka a rinsi da fargaba ba shi ne amsan ba da haka ake gane istikhara shi ma 'yan tsubbuna cewa wai za ka yi mafarkin ruwa ƙarya ne wallahi ba mafarki ba a mafarki wani ya zo ya tambaya ya ce ya mafarkin kiran sallah ka ce za ka je hajji wa azin fil nasi ya tuka rijala wani ya zo ce ne mafarkin kiran sallah ce sata za ka yi hanke maka hannu ya ayyu hasariku kira za a yi zan kuma duka sai da suka faru ba ce za ka yi mafarkin ruwa mafarki fatawa ce wani mafarkin kaza ba shi ne amsan ba wani ma irin sa ba shi ne amsan wani ya ce manon sulasulan ayyul a'mali afdal wani aiki ya fi kowanne falala ya kalle shi ga duka ɗauka ne irin wanda ya kabbara maza goma za su kwanta ya ce aljihadu fi sabilillah a kauda makiya an haɗe ya ce ya yi daidai wani ya zai ce annan sarasulan ayyula amali abdal ya kalle shi ya gato kamar ka ce ka iya ruga da gudu ya ce assalati ala waƙati ha a ji a kiyaye sallah ita ta bi duk musulmi na da alkhairi kuma yana da wurinsa yana da wurin gudunmuwarsa ba wani musulmi face Allah ya bashi falalan da wani bai da shi duk in ka ga musulmi a wani wuri da ka zauna ka ɗauka Allah ya bashi wani abin da kai ba ka da shi shi yasa ake so musulmai su rinka haduwa in suka haɗu haduwa ta gaske to za su ci nasara nasara ta gaske saboda kowa zai taho da baiwarsa salman al-farisi da aka zo yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kansa sai da Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minun a wannan lokaci da aka girgiza mu'minai sahabbai sun ga kafirai na shigowa bayan da aka iya suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zami haka zamu zauna yace wallahi ban san yanda za a yi ba malaika jibril bai zo ba kuma ni ban gane kan al'amarin nan suka je suka da haka za a yi ce wallahi ban san ya za a yi Salman al-Faris ya zo ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in na bada shawara za a karba ce kawo shawara Salman mayaki ne yace menene shawaran ka yace to mu a gurin mu tunda kun san shi ba balarabe bane yace ni mu in yaki ya zo mana irin wannan mun san ba mu shirya ba ba za mu ke bugawa ba to sauri muke mu gina rami mai zurfi mai fadi zurfin shi yadda in mutum ya zo sai ya shiga da doki kan ya fito sai mu kashe shi a ramu faɗin shi in ya zo a guje ba zai iya tsallaka ramin ba sai dai a rinka kallon kallo mu rike makaman mu har su gaji su koma kun fahimci magana manzo Allah sallallahu alaihi ce an ɗauki wannan shawara kowa ya ɗauko diga annabi sallallahu alaihi sai ya taka taku arba'in ɗaya biyu arba'in ya ce mutum goma su haɗa wallahi mu ne da har 'ya'yanmu sai an yanka ko kai ko ko digar layin famfo aka ce ni daga nan zuwa titi duka mutan layin nan to in dai ba waɗanda na sa Allah ya riga musu baya ba ire-iren mu dai kam an riga ci gari da yake ko ba haka bane to ka ka duba ka ga lalacin mu zai nuna maka haka yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam an karbi shawara ana cikin haƙin ne masu sahabbai suka zo suka ci karo da dutse wasu suka ce mu kauce mu ci gaba da haƙi suka ce a'a sauran suka ce ta nan kafan annan sulasu ya wuce wallahi nan za mu haka suka ce to ai dutse ya tare sauri ake suka ce to sai dai uku in shi in shi zai ce mu kauce za mu kauce amma wallahi in ba aka ba in dai bidan za mu aka je aka faɗa mishi ya ce a jira shi yana zuwa yana ganawa da wasu yana gama zo ce mai ke faruwa suka ce dutse ne gashi gashi ya tare sai na abubakar na wurin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yunwa akwai dutse daura a cikin sa a lokacin yace ku bani diga ku maza leader by example ya karbi dukan ya duka kawai haske tashi sama sabai suka ce Allahu akbar wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce guli bace go ba NDA nan su gangaro ta signboard ba ake tsoro haka rami a boda can wurin gada to amma ci America da yaki ba NDA in ba wahayi ba yau za ba dole ba annan sulasa ya ce ba ma waɗannan ƙananan ƙwarin barun ma ƙashi na nuna mu mun kama ya ƙara bugawa sau uku dutsen ya fashe sai Allah ya saukar da gulibatin rum fi annal agwahum min ba'di ghalabihim sai sai gaba ya ce ne fi bid'i sinin a shekarun da sun fi biyu amma ba su kai goma ba sai na abubakar ya ce wallahi shekara bakwai ne kuma in ba shekara bakwai bane na ba ku dukiya kaza da kaza a shekara bakwai sai gashi an cita da yaki to kaga wannan ne ya haifar musu bin sunna da sun kauce ma dutsen za a ga wannan nasara za a ganta to wa ya kawo wannan hanya shine muhalli shahid salmanul farisi ta wace hanya ta shawara sai ga shawara ta bude alkhairin da halli da kuyo muna amfana da ita shekara biyu da wani abu ba ma su a wancan zamanin ba to dan haka ka rinka shawara da wannan suke ma abuta sanin abin da kake harka a kansa ne Allah ya taimake mu wannan shine abin da malamai suka kawo na cewa yana da kyau mutum ya rinka yin istikhara a cikin wannan sannan kuma sunnan istikhara tana kasancewa ne da raka'o'i guda biyu domin ba a yin istikhara da raka'a daya wani ya ce kawai raka'a daya zan yi sallan istikhara a annabi sallallahu alaihi ya ce kai ne raka'o'i guda nawa guda biyu sannan a cikin hadisin za mu fahimci tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa ta yadda yake nuna mana ayyukan da za mu samu salaha a addininmu da rayuwarmu yana koya mana in mun tashin makar mi garaje mi kaza mi kaza mi kaza ga yanda za mu tsira wannan tausayi ne da kauna irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma mun faɗa ana yin sallan istikhara a kowane lokaci amma banda yaushe lokutan da aka haramta yin sallan nafila sai yana da kyau mu sani wajibi ne ga duk mumini ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ya kubuta daga duk wani abu na dabara da jin karfinsa zai iya bashi baka da karfi baka da dabara in ka ga wani abu ya cin maka na ƙi Allah ya kaddara zai same ka sai kai hakuri ka nemi mafita wurin Allah in ka ga wani abu na so ya same ka wallahi ba ƙarfin ka bane ba iyawar ka bane domin inda ƙarfi da iyawa na ba mutum abu akwai abubuwan da kai baka isa ka same su ba dan akwai da sun fi ka sani kuma sun fi ka iya shi to ana son mumini kullum ya zanto yana koma da al'amarinsa zuwa ga Allah kuma ko ya al'amari yake ko mun rashin girmansa mutum ya ɗauke shi ya ba Allah zaɓi a cikin wannan abin kuma ya roƙi Allah malaukin sarki da ya ɗauke shi zuwa ga abin da yake alkhairi ne a cikin al'amarin ya kau da shi daga abin da yake sharri a ƙarshe kamar yadda na faɗa malamai suna da fahimta su cewa zahirin hadisin yana nuna cewa ana yin addu'ar istikhara ne a bayan mene a bayan an idar da sallah sun ma'anin sulasula ya ce thumma ko falyar gara katai ne thumma ya kulu sannan sai ya ce amma dai mun bayani a baya cewa halar sun iya yi ko a cikinsa malam kabiru mai labarin lokaci da saura? amma ba mu wuce awa ɗaya ba gidan tv za su yanke shi inda ya wuce awa ɗaya ƙarfe nawa da farawa mu saura minti nawa biyar ɗauke malai ce babu fadlu salatil juma'a babin da zai magana akan falalan sallar juma'a juma'a rana ce mai alkhairi da yawa ko a cikinta kuma za a yi tashin kiyama daga cikin tanajin da ake ma juma'a ita tun kafin zuwan ta ake mata tanaji yawai ta yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam salati a daren juma'a ran alhamis da dare rana na faɗi har zuwa ranar juma'a ta zo ta faɗi ka yawai ta yi masa salati saboda ala bijiro mishi da wannan salatin kuma kai ma Allah yana maka salati to yanzu wannan sallan ranar juma'a da muka sani ita ce malam zai magana a kanta kuma wallahi za ku ga abun ban mamaki a ciki da kurakurai masu yawa da asarar lalutaki masu yawa da muke a ciki Allah ya ba mu ikon gyara gaba na farko karkashin babun malam ce salatul juma'a ki kafaratin lidhunubi ashri dhunubi asharata ayyamin sallan juma'a tana sa a kankare ma mutun zunubai na kwanaki goma kaga kenan ba da mutun yau za a yi sallar juma'a sai ya rasu ran asabar yana kabarin samana ta kankara zunubansa har sai gwana goma gaba kun fahimta? Allah ji wanda suka riga mu da gaskiya malaki rawal bukhari imam bukhari ya ruwaito hadisi an salman al-farisi ga sahabin da muka karanta hadisin shi ya fito wata ranar ma jitar zamansa insha Allah Allah ka sa mu ga salman al-farisi a aljanna an karɓo daga salmanin farisi Allah ya ƙara da a gare shi ƙala ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce la yaktasil rajulun yawmal jumu'ati babu wani mutum musulmi da zai tashi yayi wanka ranar juma'a kun ga ya nuna mustahabbancin wankan juma'a ko wai tatahharu mastata'a min tuhrin sannan ya tafaharu ya tsabtace kansa mastafa amin tuhurin iya gwargwadon ikonsa na tsabtace kansa ma'ana ya kai makura wurin yin tsabta a ranar juma'a magabata suna girmama abubuwa biyu a wurin tsabta na jiki da na tufafi na farkonsu shine wannan ranar juma'a na biyunsu shine majalisin da suke karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga tun daga sahabbai musamman imamu malik wanda masabarsa muke bi rahimahullahu ta'ala ba zai karanta maka hadisa annabi ba sai yi wanki sai yayi wanka ko da babu datti a jikinsa sai ya sa tufafinsa mafi tsada sannan ya karanta maka annabi sallallahu ya ce ba dan shi ya kawo kawa a jikinsa ba a'a sai dan ya nuna matsayin abin da yake karanta kuma ya cancanci abin da ya fi wani ina fata mun gane wasu su kuma sukan yi ma a lokacin sallan dare saboda lokaci ne na me na ganawa da Allah ta'ala to wannan gashi na ran juma'a manzo Allah sallallahu alaihi ce babu wanda zai tsaftace jikinsa iya ikonsa na tsaftace jiki ma'ana ya kai makura gurin yin tsafta a ran juma'a yan uwanmu masu daga gareji a wuce masallaci sai a gyara ko eh sai a gyara annabi sallallahu alaihi ya ce ayi tsafta ba dole na ya aka yi da kanikawa ne sai hakuri yabo nake ba suka ba ko ba haka bane eh aminu Allah ya shirye ku yabo nake yi ai fata alkhairi nake ko gyara kayanka bai zama sauke mu ba ha yawa sai a rinka yi a rinka yi da kyau wa yadhinu min duhnihi sannan ya shafa mai akan sa ko gemun sa da ya ci kurkude daga daga man da Allah ya bashi yake da shi na man shafawa ma'ana ya tsefe kansa ya gyara gemun sai dai yana da gemu in bai da gemu ya roki Allah ya bashi san yawa hoto amin sannan sai ya shafa a kansa au ya masa ga wanda bai da gemu kuma au ya masa min tibi baitihi to ya samu turare ya shafa a jikinsa sallallahu alaihi wasallam so da ya sauce halitta ce ta Allah ko ba dan adam ke yi makansa ba na ga muku wani ba Allah da muka je Saudiya mun gama umara da shi mun je aski mutum mai duguri ne muna shiga ba ka kai ya ce mishi nan ya ce haram ya ce ya ce ka shirya mun nan na ce shi bai gane ba ma da ya haka ce haram sai ce mu Muhammad yace ka faɗa mishi haram ne yace ga ɗan sanda ci a bakin titi yana fita ba gemu nan za a kama mu a Saudiya akwai gemu ɗan sandan gemu ɗan sanda mai dokan aske gemu mu nan kan ga sai an yi billin gwari ma ko su aka kawar ba na gemu ba shi saboda tsabar zaman lafiya gemu ma yana da ɗan sandan da ke gadi shi yace alan gura ba ni zan biya shi ba nace ke za ka biya wallahi suna ya ce an aske an za a kama sai ce subhana ya ce to ya ban in cire da kaina ya ce ga faɗan sanda ce ya ce zai kama su ya ce wayan da haka dai zan tafi na ce kaya wuri ka ɗana sun nan mummu ma ko sati biyu ya rage ka koma gida wallah kamar zai kuka gidi ya taɓa ogan ya ce mishi hammad hammad haza haza ya ce haram mamnu mamnu ya ce gwamnati ta hana gwamnati ta hana in kai da matsala muka fitan har muka koma gida Allah bai magana saboda kunci kamar zai haɗe ran shi ya ce alan gora hakuri za ka yi shi ma yana so kai ɗan kama da masu kama da annabawa nan ne zuwa wani ɗan lokaci ya ce to na hakuri alan gora tun da ka mu tafi cikin dare har ashe sai da je gano shagon kilifa ya shiga bayi da kan shi sai ya ce man haba yanzu na ji saka yau ya ce in ce dai ba za su kama ni ba na ce ba za su kama ka ba wallahi a shi kenan ba komai tunda ka ga ka ce mai ka da mai ayin azaba ba ba ko sai ka lallaba kayanka sai ka lallaba na ce mushi muje dawafi muka tafi a gumu ya ce yanzu san ya ji sakayo na ce haka ne alan gora mu tafi to annan su za su ne ce mutum ya shafa mai ko kuma ya shafa turare ko in ya hada biyu kuma ya zama afdal shi aka fi so thumma yakhruj sannan mutum bayan yayi alolan ya tsaftace jikinsa ya fita haka nan thumma yakhruj sai ya fita fala yufarriqu baina ithnaini kuma ya zamto bai raba tsakanin mutane biyu ba bai raba tsakanin mutane biyu ba yayin da suke tafiya kana tafiya saboda sauri ka tura mutane ka bi ta tsakiyar sun kai haka ka rusa ladan kun fahimta ko ka je ka samu wasu a masallaci suna zaune ka dinga raba su kai sai ka wuce gaba ko dole sai ka zauna a tsakiya alhalin akwai wuri a baya wannan kuskure ina fata mun fahimta a ka'idar ladabi ko ba masallaci bane kaga mutum biyu na tafiya kar ka ratsa tsakiyar su kace sai ka shiga ka koma gefen sauri kake ka wuce ta gefen su to ballantana a ran juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yufarriq bayna sunayn kar ya kuskura mutum biyu na tafiya ya raba tsakiyar su ko sun zauna a sahu ya zo ya matsa sai ya takura musu ya shiga ballanta na wani lokaci sai ga 'yan uwana ne matasa kuma dattawa ne da sun fi su shekaru amma sai ka matsa da su wannan gaskiya rashin rashin ladabi ne kwarai da gaske ba daidai ba ne aslan ma shi babba fa in ya girme ka wajibi kai ka fara mai sallaba ne amma hannu sai shi ya fara baka hannu shine ladabin musulunci to ina ga kuma ka ce ya matsa kamar ma umarni kake ba shi ba daidai ba ne kuma irin wannan ka tuna ran da kai za ka girma ya za ka sa maka in kana so ka iya makanka tarbiyya abinda za ka yi kenan in kai ma wani babba kaza to sanda kai ka kai matakin shi dole ko su matasa sun zo kai ko matakin da ka bari to su kuma in suka yi maka abin da kai ma wannan yau ya za ka ji a ranka idan ka ji wannan abin ya maka daɗi to ka ci gaba abu mai kyau kake yi in ka ji bai maka daɗi ba in kai an maka to ka gyara tun yanzu saboda rayuwa kamar madubi take inda ka kalle ta aka take dawowa za ta zo ta cin maka Allah ya tsare mu to wannan shine Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi wannan sun mai salli sannan yi salla ma kutiba lahu na abinda Allah ya rubuta masa zai sallata ma'ana tahiyatul masjid kenan wadannan rako'i biyu da ake yi kafin a zauna a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ko ka tadda liman na hudu ba ka shigo masallaci kai raka'a biyu ina fata mun fahimci wannan thumma yusit sannan sai ya shiru yana daga cikin shiru kar ya dauko wayarsa yana daddannawa an fahimta ya magana da wani sharing kaza ya posting kaza ya liking kaza ya comment kaza an sit ana nufin shiru wanda ke haɗe da saurare haka kuma ba zai samu ba kana wani abin na daban idza takallama al-imam ana so ya wannan shirun ya kame a yayin da liman ke magana ai yayin da liman ke hudu ba babu wanda zai wannan a ranar juma'a ya tsaftace jikinsa ya shafa mai ya safa turare ya fita bai raba tsakanin mutane biyu ba sannan ya salla raka'a biyu kafin ya zauna a masallaci ya shiru yayin da liman ke hudu ba abu shida ba wanda zai aikata wannan illa gufira lahu face sai Allah ya gafarta mishi ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra abinda ke tsakaninsa da juma'a ta gaba wanda za ta zo insha Allah ya hakuri mu tsaya Allah eh insha Allah ta'ala za mu sai mu takaita anan ko Allah kai mu mako mai zuwa sai mu daura muna mika ta'aziyar mu ga rashin ɗaya daga cikin malamai da suka bada gudunmuwa matukar gaske ta fuskan koyarwa a wannan unguwa malam mahdi zakariya ko wanda Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a jiya muna roƙon Allah mu kai sarki ya gafarta wa malam mahdi kaga shekara kila 20 da wani abu baya za ka iya cewa zuwa yau kusa ana amfana da ilimin da Allah ya bashi musamman da suke karatu a SNC to ji Allah ya karɓe shi muna roƙon Allah mu kai sarki ya gafarta mishi Allah ya kyautata makwancinsa, Allah ya ba iyalansa hakurin rashinsa, Allah ya damanta masa littafinsa, kuma Allah ya ɗauki nauyin iyalansa ya jibince su a bayan shi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.